الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانفسنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا آمين ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من من من القهور والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba a cikin wannan darasi namu da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na rahin atiku a birnin kebbi muna nan wato a yau abin nan alamis sha uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda daidai muna suratuwar ra'adi kuma aya ta ashirin da shidda muka kwana jiya to daga nan za mu ɗora insha Allahu Allahu ya fi rizqa liman ya sha'u.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ولما ذكر لوكacin da ya ambata cewa annal ladina la yujibuna da'watallahi lalle wa'annan da ba su karɓa kiran Allah lahumul la'anatu la'anar Allah ta tabbata gare su wa lahum su'ud dari ko mugun gida ya tabbata gare su yumkinu an yarda alaihi su'alun yana yiwa tambaya ta zo a kai ne wa abin na fa idan limadha fataha Allahu abwaban na'am to tunda an ce su kahirai la'anar Allah ta tabbata gare su da mummunan gida in an ta lahira to dan me Allah ya bude musu kohohin ni'ima a nan duniya wallazzati da abubuwan jin daɗi fi duniya nan duniya to wata qarirul jawabi tabbatar da ansa anan sai a ce anna fataha babir rizqi fi duniya lalle budewa kofa arziki ga mutum nan duniya la ta'alluqa lahu bil kufr wal imani baya da alaka da kafirci ko da imani ita nan duniya ana ba ana ba da duniya ga mu'minai ana bashe ta ga kahirai a law kanat ad-dunya ta'dilu abin nan junaha ba'udatin ma su iya kafirun min hashir wata ma'in inda a ce duniya darajarta ta kai girman hehiken sauro na duniya ba da Allah bai ba kahiri ko da fagen ruwa a cikin ta to ba ta da wata daraja a wurin Allah ita duniya ana ba da duniya Allah na ba da duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu yana ba da duniya ga wanda ya kaso da wanda bai so amma wala yu'addina wal imana illa liman yuhibbu amma bai ba da riƙon addini da imani sai ga wanda ya kaso saboda haka ba da duniya ga kahirai ba alama ce ta nuna soyayya ba faƙala don haka Allah ya ce subhanahu wata'ala Allahu yabsudur rizqa Allah shi yake faɗa da arziki ayyu wasi'u liman yasha' yana fada da arziki ga wanda ya ga dama wa ya kadiru kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama ayyudiquhu liman yasha yana kuntata arziki ga wanda ya ga dama sai kaga wani babu komi gare shi sai kaga wani abin ma bai san ko nawa na ba sai yawa wa farihu al-kuffaru kahirai sun yi farin ciki farhu badare farin ciki na takama bil hayatid dunya da rayuwar duniya ai bima naluhu fiha suna takama da abin da sun ka samu cikin duniya wa mal hayatud dunya ita ko rayuwar duniya jin dadin ta bai kasance ba fi jambi hayatil akhirah gehen rayuwar lahira inda za a kamanta jin dadin lahira da na duniya to na duniya bai kasance ba illa matawa sai dan jin dadi dan cino ai shay'un qalilun abu dan cino yumtan a yutamatta bihi za a ji daɗi da shi uwa ya zahaba sai ya ƙare Allah ya kare mu wa fi ma ya ti kalamu cikin abin da zai zo akwai magana ya jari majarar ta'ajjub wanda ka gudana wato magudanar ban mamaki min dalabil kufari aya yadda kahire ka neman wata a kawo musu wata aya wa zalika li anna al ayata ayati al bahira don ayoyi manya allati zahara ala yadi rasul wadda ta bayyana ga hannun manzo alaihi salatu wassalam balaga fil kasara ta isa matuƙa ga yawa wa quwwatid dalala ta isa ga ƙarhi na kawo hujja ila halatin yastahilu fiha ta kai matsayin da ya koru gare ta an tasira wato mushtabiha ta zama mai rikitarwa ala aitil ga mai hankali wa dalabu ayatin ukhra da zalik nemo wasu ayoyi bayan wannan to waƙe wanfi gayata ta'ajjub ya auku ga matukan mamaki wal istinkari da kuma abin kyama qala ta'ala wa yaqulu alladhina kafaru laula wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كبروا كاهرين أشيوا لولا أنزل عليه دمي بأسوكر لولا أنزل عليه آية مسا بأسوكر دا آية محمد صلى الله عليه وسلم من ربه لقوا بنجي جنيبا كلا أساك ما إرن صنداء النبي موسى waliyadi da hannunai wannaka da kuma annabi salihu kullahum ka gaya maka hirai inna allaha yudillu man yasha'u lalle Allah yana batar da wanda ya so ya batar mimman kana ala sifati sifatiku wanda bi yake bisa ga irin sifa ko ya ku kahirai Allah na batar da shi wala sabila ila ihtida'ihi in ko Allah ya batar da shi to babu hanyar da za a bi a shirya shi wa in nazala kullu ayatin ko da kowace aya ta sauka ba zai imani ba la'anna inadakum an tadabburiha balagal gaya don kin gaskiya ko ga tsayawa ku lura da ayoyin nan da aka ba annabi balaga algaya ya kai matuƙa wala yurja bihi imanun ba a kwaɗayi imani ga wannan inadi naku wa yahdi ilayhi man anaba kuma Allah na shiryawa zuwa gare man anaba wanda ka dawowa da al'amari ne ga Allah ai raja ilayhi wanda ka dawowa ga Allah wa yabdalu min abin nan man wato mai fi man ya sha'u wato badalinsa alladhina amanu
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا بايا الله وإن سكي إيماني نقري وتطمئن قلوبهم بذكر الله زكاة ستنا نسوا ذكر الله su masu imani duk inda aka ambaci Allah sai su samu natsuwa in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai su samu natsuwa saboda alƙawarin Allah gaskiya ne ayi wa'adahu bil khairi alƙawarin da Allah ya yi da alheri wa sawabi da lada wala tattaribu zukatansu wato ba ta makarkata lil makarihi ga abubuwa ya kyama li'un sahabillahi saboda suna ɗebe kewa ne idan suka tuna da Allah ko aka ambace shi wa atimadiha alaihi kuma ga Allah suka dogara saboda haka in an ka ambaci Allah zukatan su sai ta natsu ala ku saurara bi zikrillahi tadma'innul qulub da ambaton Allah zukata ke natsuwa su mutane da yawa wayanda waire ne ya baci sai ya zo ya samu kasadin kide-kide ya zanna wai ya sa wai ya dibe wai ya samu natsuwa ai zukata na kwarai bi zikrillahi tadma'innul qulub da zikirin Allah zukata ke natsuwa saboda haka duk wani wanda zaka jingina gare ko wani irin abu ne ba za ka samu natsuwa ba wasu kuma da shaye-shaye wasu da kaɗe-kaɗe wasu da raye-raye wai natsuwa suka san su samu ai ba a samun natsuwa sai da zikirin Allah aka samu natsuwa ala ku saurara bi zikirillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah zukata ke natsuwa saboda haka duk wanda ya jire ne ya ɓaci ya ɗauki alƙur'ani idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin fa qara'a kitaballahi tanju min hami idza kunta fi hammin wa gammin in ka zama cikin damuwa da bakin ciki fa qara'a kitaballahi dokul ta Allah bude duk inda kaka iya karantawa ka karanta tanju min hami yanzu kana tsira daga damuwan nan daga cikin ta kowace irin damuwa ta ishe ka ai hadda talauci na gaya muku da wani damuwa ta ishe ta talauci ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wani abu na mai yawa mai wahala wanda bai iya ba annabi ya bashi cewa in za ka shiga gidanka ka yi bismillah bayan ka yi sallama ka yi bismillah ka karanta qul huwallahu ko so nawa ka shiga gidanka ai shi da kai ne ya dawo annabi ya ce mai yaya talauci ya ce talauci ya gushe gida ne ya cika da arziki har ya kai ga makwauta ne yanzu har makwauta ne kowa mai arziki na saboda qul huwallahu shi Qur'ani Allah in dai kana karanta shi komai ka damun ka yana gushewa ko ciyata ko talauci ko minana in ma tsoro na kake ji ka karanta fa iza qara'atul qur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura in ma tsoro na kake ji ka karanta Qur'ani Allah zai sa shamaki tsakaninka da waɗannan da ba su da imani da Allah da ranar lahira ko mutane na ko aljannu na in dai kana zikirin Allah kana riƙe da Qur'ani Allah na kawo maka mahita saboda haka ko ko ko natsu da littafin Allah ku bar tunanin wasu abubuwa masu shaye-shaye waire da ya ɓaci a kawo min shaƙi bari ka shaƙa ka yi da mutuwa a huta Allah ya gafarta mana ai abin nan qulubul mu'minina wato zukatan mu'minai tana natsuwa da zikirin Allah ai bi zikrihi wahdahu duna ghairihi da zikirin Allah shi kaɗai ba da wani ne bina umuri na al'amura, allati tamilu ile hannu kusu, wa'yanda ba wasu abubuwa wa'yanda rayuka take karkata gare su ba, minar duniya wuya ce na abubuwan duniya. Allazina amanu wa amilu salihan.
Allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا bayan Allah dai wayanda suka yi imani wa amila salihati sun kai ayyuka na kwarai mubtada khabruhu duba lahu wato aljanna ta tabbata gare su duba masdar min adlibi ai shajaratu bil janna ya an ce duba wato wani ice na cikin aljanna kamar wani hadisi ya ambata yasiru rakibu fi dhillaha mi'ata amin mahayin dabba zai yi shekara ɗari yana tafiya cikin inuwa ta ma ya ƙadarwa bai kai iyakar inuwa ba to lahon wannan duba ta tabbata ga waɗannan da suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai wa husna ma'abai da kyakkyawan makoma marji'un lahum makoma su kyakkyawa Allah ka sa mu cikin bayinka allazina amanu wa amilus salihat Amin.
kazalika كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
kazalika kuma kama wadda ka ji an ambata kama a jiraina al'ada kama wadda muka gudanar da al'ada bi anna Allah ya dillu wa yahdi Allah shi ke batar da wanda ya ga dama shi ke shirya wanda ya ga dama la bil ayati muqtaraha ba wai da ayoyin da aka kaga ba to fa kazalika aidan arsalnaka haka nan kuma muka aiko ka fi ummatin cikin al'umma kada khalan min qabliha umamun al'ummar da wasu al'umma sun wuce gabaninta bil wahayi da wahayi muka aiko ka da wahayi bil ayatin muqtaraha ko kuma muka aika annabawa da ayoyi wanda aka kaga la abin nan la tatlu alaihim alladhi awhayna ilayka ma aika ka cikin al'umma don ka karanta musu abin da aka yi wahayi gare ka abin nan muka yi wahayi gare ka wa huwa alquran shine qur'ani don ka ta ka karanta musu alƙur'ani walhalu alhali yadda abin yake kuma ya kuru na bin rahaman su suna kafircewa rahaman duk abin da aka gaya musu ba su yadda da Allah rahaman alladhi anzala bi rahmaniyatihi alqur'ana wanda ya saukar da qur'ani da rahama ta li hidayatihim don shiryar da mutane badala an yashkuruhu marmakon su gode mai kafirce mai masu ke yi wallahu ya muhammad ka ce musu ya manzon rahama shi rahmanu huwa rabbi ni rahmanu shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai rahman alaihi tawakkaltu zuwa gare ni dogara wa ilaihi matabi ko makoma ta gare shi take ai allazi ankartum wannan da kun ka kiyarda da shi huwa rabbi ni shine ubangiji na ilaihi tawbati tuba ta gare shi take wa marji'i makoma ta gare shi take Allah ka gafarta mana ya rahman Allah ka tausaya mana ya Rahman Allah ka ƙara mana imani da da lahiya ya Rahman Allah ka shirye ɗaya da zuriya ka kare su ka kiyaye su ya Rahman wa min amsalati ayati allati yaqtaruna cikin misalan ayoyin da suka nema a kawo musu qawluhum cewa da suke wa mai gidanmu in kunta nabiyya in kai annabi kake fasayyir annaji bala makka ka gusar da duwatsun makka gare mu kun ga inda suna nan yanzu da sun gane annabi annabi ne don ku diba duwatsun nan na makka har da jabal umar yau an an mai da shi hutar har da jabal umar an mai da shi hutar ku dibe shi babban dutsen nan na hanyar shari'a maso ku dibe ku gani gidaje ɗaya kuke gani manya manya bisa gare shi ku dibe shi nan yamma kuma ku ga manyan gidaje ɗaya a bisa gare ku dibe wancan gehe ku gani an raba shi an ba masallaci wani bangare ana nan gina ɗaya aka yi wani bangare kuma an gine duk ga wutar nan bisa gare shi kun gani inda suna nan yanzu da ku sun ga abin mamaki tunda an maida wa'annan duwatsun duk an gusar da suwa waje Allah na fiha anhara suka ce ka sanya mana koramu ciki wa'azuna da kuma ƙananan ah, idanun ruwa linagari sawa nazara don mu yi da shi mu dasa abin da muke so mu shuka abin da muke so wa ba aslana aba ana katar da uwayenmu da su almauta da sun ka mutu yukallimuna annaka nabiyyun su yi mana magana cewa annabi kake duka wannan ai kun ga ba tambayoyi na ba wa'anna mutum ka iya ansawa Allah ɗaya ka iya kawo waɗanda abubuwa suka ce annabi ya yi musu waɗanda abubuwa in shi annabi na to walil jawabi anha domin a ba su ansa ga wannan tambayoyi nasu Allah ya ce walau anna qur'ana suyira bihil walau anna qur'ana suyira bihil jibalu aw qatti'at bihi al-ardu aw kullima bihil mauta بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا من دارهم أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآن دا أتشي شي قرآني أنزل على الأمم الذين من قولها أن سوكد شي قال أمة وأن سنك وشي قبان وأن غنيت سي ربه الجبال أنك تهيد دوا سود شي أي نكل أمك أن أماكنها أنك سوكد قرآني سيسوكو قولي aka cire duwatsun da a wurin nan da zuwan alkur'ani wato aka gusar da duwatsun wanda suka ce a gusar musu duwatsun makka auqud da abbi al'adu ko aka yanke musu ƙasa da shi ai shuqqi qad bihi al'adu an ka tsatsage ƙasa da shi au kullima bihi mota ko kuma an ka sa matattu sun kai magana da shi bi an yuhuyu an ka raya su ai laufa alallahu zalika ko da Allah yayi waɗanga abubuwa da bashirkai sun ka nemi ayi lama amanu ba za su yi imani ba la'anna mai ƙetare ruwa don su sun ka nemi ayoyin ai duk mutumin da ya yi tambaya don ta'annuti da wuya shi yadda da ita yan bashi ansa wa kadhalika antum law fa'ala law fa'ila lakum haka nan kuma da an aikata muku misala ma zikira kamar da aka ambata dinnan wala wala tu'minuna bihi ba za ku yi imani da shi bale mushabahati fi'ilukum bi fi'lihim saboda aikin ku yayi kama da aikin su ballillahi al'amru jami'a ai sha'anin musulunta ko rashin musulunta lillahi al'amru jami'a al'amari ga hannun Allah yake ai zaman mutane na kwarai su gyaru ko kar su gyaru lillahi al'amru jami'a al'amari ga hannun Allah yake wa huwa al-qadiru ala al-itiyani bima itrahu shi adda iko yazo da abinda suka nemi a kago musu mina ayati na ayoyi illa annahu lam yurid dhalika sai dai Allah bai so ya kawo musu ayoyin da suka nema ba da ilmihi saboda sani ne bi annahu la yanfa'uhum ko an kawo musu aya ba za ta umane su ba wa inna ma yanfa'u taslimu li amrillah dama abin nan abin da ke umfani miƙa waya ga al'amarin Allah biduni dalabi ayatin ba tare da neman wata aya ba shi dai kawai abin da ke da umarni in ya tabbata Allah ya faɗi ka ce tau in ya tabbata annabi ya faɗi ka ce tau in Allah ya ce a yi aiki ka yi gwargwadon iyawarka in annabi ya ce a yi aiki ka yi gwargwadon iyawarka ba cewa an kai sai ka yi abin da baka iyawa ba Allah da kai ne ya sani abin da wani ka iya yi wani bai iya yi ne amma dai ka miƙa waya ka kai jayayya shirya ga hannun Allah take wa rubbama ta abinda tashwaqu qulubul mu'mini da yawa zukatan mu'minai tana tausayawa ala kufari ga kahirai alladina yaqtiluna aya wa'anda ke nema aya ko yadluguna ta haqiqa saboda tausayin da zukatan mu'minai kawa kahirai sai su ne su dora neman ta haqiqa halahu ayoyin da kahirai sun kace to a tabbatar musu mana ko suna imani a huta wa izhariha a bayyana ta dan ma'amfi imanin muqtarihi dan tsammani ga imanin masu cewa a kawo ayoyin wa shafaqata alaihim dan tausayi gare su saboda zakatan mu'mine tausayi gare su faradallahu ta'ala zalika sai Allah ya raddu wannan bi qaulihi da magana ta afalam yayi asil ladina amanu shi har yanzu masu imani ba su ɗebe tsammani ba an mukaffafatu annahu yadda abin yake law yasha'ullahu lahadan nasa jami'a ai Allah ne abbai so kowa da kowa ya zama shiryayye ba inda Allah ya so kowa ya zama shiryayye lahadan nasa jami'an ilal imani da ya shirya mutane baki ɗaya zuwa ga imani min gairi ayatin ba tare da sun nemi wata aya ba wale asu ya an ce ɗebe tsammani a wato ilmun bi adami wujudi shay'in abinda a ɗebe tsammani mutum ya zan ya san cewa abu kaza da aka bida bai samu wato shi aka ce ma'adi ya asu ɗebe tsammani gare shi to fa idza alima alladhina amanu idan masu imani sun san adam wujudi mashi'atillah cewa Allah bai so mashi'ar Allah bata so li hidayati nasu jami'a ga shi da mutane baki daya ba to falayan bagi da hum bai kamata ga mu'minai an yi dulubu wajiha su dole neman samu ayat la'anna talabal mahali mamnu da abinda akorare abinda Allah ya ce bai to a dawo ana cewa Allah kai wannan to mamnu laihi na an hana shi kamar ka dawo ka san mutum kahiri na ka dora Allah shi gafarta mawa ne to laihi na dan ya ce la ya gafiru an yi shirka bihi ya ce shi bai yin gafara in an yi shirka da shi ka dawo kana cewa shi gafara to laihi na dan ya ce bai abinda duk Allah ya ce bai bi dace to mamnu'un laihi ne an hana wa ma zalika tujadu ayatan duk da haka ana samun aya ta hamiluhu ala imani wanda za ta dauke su zuwa ga imani law annahum yaqilunaha inda sun kasance suna gane ta wahi aya ita ce la yazalu alladhina kafaru kahirai ba su gushewa tusibuhum wato kwankwasa da hirgita da dimauta tusibuhum tana samun su bi masana'u saboda laihin da suka yi ai bi sababi sunihim saboda laihin su ai kufurihim saboda kafircin su qari'atu masiba manya manya tana samun su dahiya wato abubuwan hirgita masu dimautawa to qari'uhum wadda take kwankwasa su bisunufil bala'i da nau'i nau'i na bala'i min qatali na kakashe wasu wal asari da kanu wasu wal harbi da yaki wal jadabi da wari duka waɗanga ayoyi ne duka kowane daga cikin su ayoyi ne kun ba mai iya gusar da wannan aya in ba Allah da ya kawo ta ba duka su ayoyi ne aw tahullul qari'atu qariban min darihim ko kuma mai kwankwasan nan ta sauka kusa ga gidajensu a kwana a tashi a kwana a tashi hatta ya ati wa'adullahi bin nasar alaihim har alƙawarin Allah ya zo ya bada nasara a kansu su kahire a rinjaye su inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah bai saba alƙawari abinda duk kun kaje Allah ya ce zai yi lalle Allah zai yi shi bai saba alƙawari bal yu yuwaffi bihi yana cikawa da alƙawari wa yunjizu yana zartar da shi kama anjazahu ala quraish kamar wanda ya zartar da alƙawarin da yawa Qurayshawa wa innahum kanu qasu anwa'a min bala'i alayhi su sun kasance sun kwankwadi nau'i nau'i na bala'i akan su in wannan bala'i ya wuce wannan ya shigo in wannan ya wuce wannan ya shigo aw ala abwabihim ko kuma ya sauka bakin gidajen su hatta alayhi hatta ata alayhi har ya zo akan su wato babban bala'in da zai zo musu akan su fatahu makkacin kasan makka To, kun ga wannan shi ne bala'i tun yana zo musu ƙauyuka na musulunta, har musulunci ya kawo garin Makka, Makka ta musulunta. Kun ga an gama da kafirci gaba ɗaya, insha Allah. To, sun ma sallar nabiya sannan ya ɗebe ma annabi kewa sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hankuri, amma ya laƙi ga abin da yake haɗuwa da shi min ƙawami daga mutane ne, almusahazi na bihi masu izgidi da shi faƙal. ولقد استهزئ برسل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان إقام ولقد استهزئ برسل من قبلك للي للي أي إزجري دمزني ديوا قبانك سنك يهنقلي كما استهزئ بك kamar wanda ake izgili da kaya fa amlaitu lil ladina kafaru ne wa kahire jinkiri ni awaban kama su suna takama suna cewa sun yi duk abin da za a yi a yi summa akhastuhum bil uquba daga baya sai na kame su da azaba fa kaifa kana iqabi to ya azaba ta ta kasance ai huwa waqi'u mawqi'u azabaka Allah ta auku gaba gidanka wa kadhalika af'alu biman istahza'a bika Allah ya ce to haka zan yi ga duk waɗanda ke izgili da kai su ma haka zan yi da su wato masu izgili da kai hukuman adala hukunci na adalci Allah ka kare mu ka bar ganin kana saba ma Allah a babu komi kana ganin a karin jaya baka rinjaya ba randa sakamako ya to ba za ka ji daɗi ba أفمن هو قائم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض عن بذائر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يذلل الله فما له من عاد وفي ما يأتي cikin abin da zai zo akwai muqaranatu akwai aunawa bainal ma'budi bi haqqin wa huwa Allah tsakanin wanda aka bautawa da haƙƙi shine Allah wal ma'budu bi ghairil haqqi da wanda aka bautawa ba da haƙƙi ba huwa al-asna wa hiya al-asnam ita ce gumaka wa ma shabaha da abin da ya kama da ita faƙala Allah ya ce afa man huwa qa'imun shi yanzu wanda ya zama yana tsaye raqibun ala kulli nafsin yana fake da kowace da bi ma kasaba ga abin da ta aikata Allah kenan ai amila min khairin wa sharri abin da ta aikata na alheri da na sharri wa huwa Allah shine Allah shi wanda a haka yana zama daidai kamar laysa kadhalik kamar wanda ba haka yake ba mina asalamu na gumaka wal jawabu la an sa ita ce ba su zama daidai dalla ala hadha abin da ya nuna wannan Allah ya ce waja'alu lillahi shuraka sun samu Allah abokan tarayya to wayannan da kuka sanya a wadanga sun sanya waliyai sun ce abokan tarayya Allah ne wadanga sun sanya kaburburra sun ce abokan tarayya Allah ne wadanga sun sanya gumaka wadanga sun sanya Isa wadanga sun sanya Uzairu waɗanga sun sanya duwatsu waɗanga sun sanya itace waɗanga sun sanya ruwa waɗanga sun sanya aljannu sun ce abokan tarayya ne to qul sammuhum lahu ka ce to ku haɗi suna ne ku haɗi sunan su gare shi manhum mi suna allolin naku am tunabbi'una ko kuna bashi labari bal tunabbi'una kuna bashi labari ai tukhbiruna Allah za ku ba Allah labari bisharikin da wani abokin tarayyar da la ya alamu hufil adi shi Allah bai san wani abokin tarayya cikin ƙasa ba kuna ba Allah labarin abinda bai sani ba aiko abinda Allah bai sani ba babu shi kunga wannan istifhamu inkarin tambaya ce ta musu abin nan da kuka bautawa ba gaskiya na ba Allah bane la sharika lahu Allah baya da abokin tarayya idh law kana lahu sharikun la alimahu ta'ala don inda a ce Allah na da abokin tarayya to la alimahu da Allah ya san shi ta'ala an zalika Allah ya ɗaukaka ga ai mai abokin tarayyar da bai sani ba bal abinna am am bi zahirin min qawli bal tusammunahum shuraka bi zahirin min qawli kuna ambaton su abokan tarayya da zahirin magana kawai bi zannin badilin da zato ɓatacce la haqiqata lahu fil badin bai da haqiqa ga ga ga badin bal zayyana lil ladina kafaru makaruhu a akahire an kawata musu makircin su ai kufruhum kafircin su fala yufidu fihi mal ihtijaj yau hujja a yau hujja bai abin nan bai bai da uhwani gare su an kawata musu kafirci babu hujjar da adda umfani gare su wanda za ta raba su da shi wasuddu an sabil an danne su daga hanyar Allah ai dariqil huda hanyar shari'a wa man yulilillah duk wanda Allah ke batawa kuma lahu min hadin duniya da lahira bai da mai shiryawa yadda kuke gani kuna jin daɗin bauta ga Allah haka kahire ka jin daɗin bauta ga gunkinsu saboda haka wanda Allah ke batawa ba mai shiryawa gare shi wa man yulilillahu duk wanda Allah ke batawa wa ma lahu min hadi bai da mai shiryawa Allah ya kare lahum azabun fil hayatid lahum azabun fil hayatid dunya wa la azabul akhirati ashaq وما لهم من الله من واق lahum fil hayati lahum azabun fil hayati dunya kahire suna da azaba nan cikin rayuwar duniya bil qatl wal asr kun ga wato Allah da iko ne yake in mutane suka kibi ne sai ya jarraba su da hitina ta hana musu zama lahiya bil qatl kullum an kashe waɗanga wal asr an kame waɗanga an taye su waɗanga na bi dawo da za a yi an kame mutanensu wanda za a yi mutanensu dawo waɗanga na faɗin an kashe nasu da zaran mutane ba su bi Allah ba haka rayuwar za ta yi ta zama babu natsuwa gare ta to duk wannan azaba kuma da kun ka gani ta duniya ce wala azabul akhirati ashaq lalle azabul lahira ta yi tsanani ashadd min ta yi ta duniya tsanani wa ma lahu min Allah min waqin ba su da mai kariya daga Allah ai daga azabar Allah ba su da wanda zai kare su ya Allah ka kare mu daga azabobin amin masalan janna مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة مثال الجنة التي وعد المتقون ودا أنك يا القولي كما ستقوا مبتدا وخبره واتو خبر مبتدا محذوف أي واتو مثال الجنة ودا أنك ومتاني ما سوها الله القولي فيما نقص عليكم a cikin abin da muke karantawa gare ku min al-ayati na ayoyi tajri min tahtil anharu gulabi na gudana karkashin wannan aljanna ukuluha da'im abincin ta da wamamena ma yu'kalu fiha abinda aka ci cikin ta da'ima ba kamar duniya ba lokaci kaza akwai abu kaza lokaci kaza ko babu abu kaza to ita aljanna duk abincin ta da'im ko yaushe akwai shi la yafana bai karewa wa dhilluha da'iman inwa aljanna kuma dawaman mata la tansakhu shamsun rana ba ta shahita li adami hafiya dan cikin aljanna babu rana rana ka gusar da inwa to cikin aljanna babu rana tilkal janna wannan aljanna ita ce uqbal ladina taqaw ashirka ita ce aqiba wa'anda sun ka kare kansu daga shirka ka sa mu cikin su ya rahman wa kafiri nan naru ƙarshen kahire ko wuta Allah ya kare ai aqibatuhum annara kahirai aqiba su wato ƙarshen su wuta duk wanda ya mutu cikin kahire daga nan da an tallabai wuta na aka sashi da an tallabe shi to Allah ka kare mu ga dukkan wani abu da zai kai mu ga kafirci amin وهي تفسير لما تقدم وانا آية فسر ne ga abin da ya gabata min qawli wal azab al akhirati ashaq azab al lahira ta yi tsanani a azan Allah minha Allah ya kare da mu daga azab al lahira alladhina atinahum al kitab
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن العذاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب To, wa ba da zikir da'awatin lahi bayan ya ambaci wato da'awar Allah wa mata damana alaihi min haƙi da abin da ta kunsu gare na gaskiya wal jaza'i ya ambaci sakamako la man istajaba ilaiha ga wanda ya karba ma kiran Allah to bayyana fi ma ya ci ya bayyana cikin abin da zai zo anna tilka da'awa makatubun fil kutubi wannan da'awa an rubuta ta cikin littafai yusaddiqu ba'daha ba'da sashi littafan sashi yana gasganta sashi faqala wallazina atainahum alkitaba wa innan da muka ba littahi kamar abdullahi bin salam wa gairu wa gairihi da waninsa min mu'mini al-yahudi na mu'minan yahudawa wa nasara da mu'minan nasara mimman amana wa aslama daga cikin dai waɗanda suka yi imani suka miƙa wayarsu ga Allah min al-yahudi wan nasara na yahudi wan nasara to yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da aka sauka gare ka ay li abin limuwafaqatihim limuwafaqatihi ma indahu domin abin da aka sauka gare ka yayi daidai da abin da ke wurin su saboda haka suna farin ciki da shi wa min ahzabi amma daga cikin kungiyoyi allazina tahazzabu alayka wa anna sun kai kungiyoyi akan ka don su yi fada da kai bil ma'adati da kiyayya to akwai mina mushrikin na mushrikai wal yahudi da yahudawa to akwai man yunkiru ba'dahu cikin su akwai masu musu sashin qur'ani suna yadda da wani abu ba su yadda da wani abu ba ka zikirin rahamani kama ambaton rahamani su ba su yadda da ambaton rahamani ba wa yunkiruna ma adal qisas suna musun duk abinda ba kissa ba cikin Qur'ani amma kissa da yake labari na suna imani da ita amma duk wani umarni da za a bayar ko wani hani da za a bayar to suna musu ne ba su yarda da shi ba amma sun yarda duk wani kissa da yake ba umarni na aka ba su labari ne ake bayarwa kulka ce inna ma umirtu ni da ma an bani umarni fima unzila ilayya ga abinda aka sauka gare ni a wato ana ibudullah abinda aka bani umarni an ce mini ku bauta an an a'budallah an a'budallah an ce in bauta wa Allah shi kadai wala ushrika bihi kada in shirka da shi ni abinda aka ce mini in kira mutane kuma ni in bauta wa Allah shi kadai kuma kada in shirka da Allah ilaihi ad'u zuwa ga Allah ne ka kira wa ilaihi ma'aba zuwa ga Allah makomata take ne abinda aka gaya min kenan wa kadhalika wa kadhalika anzalna hukuman arabiyya wal in tabata hawa أَوْمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ to haka nan kuma wakama wakama anzalna al-kutuba kamar wanda muka saukar da littafai alal anbiya ga annabawa bilogatin da lugasu wa lisanihin da halshensu to wakadhalika al-inzalu kama wannan saukawar anzallahu muka saukar da qur'ani kuma hukuman arabiyya hukunci da larabci ay bi lugatil arabi da lugar larabci da domin tahkumu bihi bainan nasi kai hukunci da shi tsakanin mutane wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma wallahi in kabbi son rayuwarsu ay al-kufar kabbi abinda kahire ka so fima yad'unaka yad'unaka ilai ga abin da suke kiran ka gare min millata na addinin su fardar da kaddara ka bi su ba da ma aka min ilmi bayan abin da yazo ma na ilimi da ka aje ilimin ka ka bi son rai to malaka min allahi min wa min waliyin baka da wani majibinci da zai taimake ka wala waqin baka da mai kariya da zai kare ka min azabi wato Allah yana gaya mai yace ba da ma ja aka min ilimi domin bayan ilimi ya zo ma ka karanta ka gane to in ka bar ilimin nan kai bisan rai to Allah ya yi hushi da kai bisa ga washin da yake da jahili wanda bai sani ba Allah ya kare mu wala kada arsalna rusula wala kada arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل عجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب to wa kama abin da na wa kama kana da'awatul lahi kamar wada da'awar Allah kiran Allah ta kasance makatuban makatubatan fi kutubi an rubuta ta cikin littafai ne allati saddaqa ba'daha ba'dan wanda sashen littafin ya gasganta sashi wa kadhalika rusul haka nan manzanni alladhina ja'alahumullahu wasidatan wayanda Allah ya sanya su wasida bainahu wa baina ibadi tsakanin tsakani ne da bayi ne sai ya aiko ga manzanni su ko su kawo ga mutane kun ga manzanni sun zama wasida fi tabiyin da'awati da'awati ilal nas wajen bayyana da'awar Allah ga mutane to wanda suka zama mutashabihuna fi sifatin sun yi kama da sifar al-bashariya ta mutum wa gairaha da waninta ولذلك قال لهك الله يتي سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك للي ما أيكم منزلي غبانك وجعلنا له أزواجا دك منزلنا من سيا مسماتا wato kowane manzo ya yi aure wato an ce ma aiko manzanni wato duka sun yi aure sai guda guda daga cikinsu abba su yi aure ba irin annabi haya da annabi isa alaihi wasallatu wasalam amma duka manzanni sun yi aure wa zuriya mun sanya musu mata wa zuriya kuma mun sanya musu zuriya auladan ɗaya domin samun ɗaya yana da muhimmanci ga kowane mutum in haddin ya Allah ya bashi na kwarai to wa anta mithluhum kai ma misalin su kake wa ma kana li rasulin minhum cikin manzannin nan bashiwa ga wani manzo an ya ce bi ayati yazo da wata aya illa bi iznillah sai da izinin Allah la'annahum abidun marbubun don su duka su bayi suke wayanda Allah ke tarbiyarsu li kulli ajalin abin da kitabu ko wani ajali yana da littahi wato yana da abin da aka rubuta ai makatuban fihi tahdidu an rubuta karewa ko wani littahi ko wani ajali an rubuta lokacin karewa tai ko wani ajali da aka sa to an rubuta lokacin karewa tai wa kullu waqatin lahu ahkamun tunasibuhu kowane lokaci yana da hukunce-hukuncen da suka yi nasaba da shiya, washe ra'ayi a makasuda yana da shari'o'i manuwa waɗanda ake nuhi, wato waɗanda aka nuhi ga shi wannan lokaci, la'ali ga mutanen wannan lokaci. Ala haddi mustawahun fil hadara wal irtiqa gwargwadon yadda suke ga hadara ci gaba wal irtiqa da ɗaukaka. Wa iza intaha hikimatu hukumin idan hikima ta hukunci ta ƙari nusika sai a shahi wannan hukunci wa yubdalu bihi gairu a canza wannan hukunci da wani ne mimma ya kuna an sabulin nasi cikin wanda ya kasance mahi daidaituwa ga mutane to abin da yasa kun ga daga zamanin manzon Allah zuwa ƙarshen duniya Qur'ani gudana bai canzawa ga sanin Allah yayi daidai da wannan zamani har adadi ƙasa. har a naɗe ƙasa daidai yake bai buƙatar canji wa'inda annan da wa'inda za su zo ƙur'ani daidai yake gare su bai buƙatar canji yamhu Allahu minhu Allah yana shahiwa daga lutayi mai shawa abin da ya ga dama wa yusbitu yana tabbatar da abin da ya ga dama bi takhabibi yusbitu wa qura'a bi tashdidi yuthabbitu yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbitu ma yasha'u yana shaye abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama fihi cikin littaya ma ya sha amina a hakami abin da ya ga dama na hukunce hukunce wa kai da hada waninta wa inda wurin Allah ilmul kitabi a ilmin littahi yake ai asalu asalin littahi alladhi la yatagayyaru minhu shay'un wanda komai bai canzawa ciki ne wato shine lahul mahfuz wa huwa ma katabahu fil adl shine abinda Allah ya rubuta tun azal wa qayyada fihi kulla shay'in wa waqtihi ya qayyada komai cike da lokacin komai da komai lokacin da Umar ya je aikin haji radiyallahu anhu tare da mai gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiga wajen Hajar Aswad yayi kuka kamar ne ya hita yayi addu'a yana ta kuka da ya fito yana fitowa sai ga Umar baya gare ya ce ya Umar ha huna tuskabul abaratu wa tustajabu da'awat ya Umar nan horin ga aka zubar da hawaye na aka kuka shi in wani na aka ansa addu'a Umar ya shiga yayi kuka yayi kuka yayi addu'a yace ya Allah idan kai Umar dan wuta Umar yana roƙo Allah ka goge shi daga zama dan wuta kamar sai na aljanna domin wa'inda ka ummul kitab tanhu ma tashawu wa tusbitu wa'inda ka ummul kitab kana shahi abin da kaga dama kana tabbatar da abin da kaga dama babban littafi da ka rubuta komi da komi wurin ka yake to Umar alharmar da Umar ka nema in an shi dan wuta to a goge shi daga wuta a rubuta shi dan aljanna saboda kun ga babban littafi wurin Allah yake kuma yana shahi abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama malamai na da maganganu da yawa anan ga wannan Allah na shahiwa yana tabbatarwa malamai na da maganganu a kansa amma dai shi Umar kai tsaye shi Umar ya tsaye cewa Allah na gogewa kuma Allah na tabbatarwa roƙo yake in ai mai mugun rubutu a goge shi to kai ma bisa ga wannan mazhaba ta Umar bisa ga wannan kai addu'a kai ta addu'a addu'a kaddara ce musiba kaddara ce kaddara biyu in sun ka haɗu duk wanda ta hekari ita za ta goge wata addu'a tanfa lima nazala wa malam yanzu tana unhwani ga abin da ya sauko da wanda bai sauko ba saboda haka abin da duka kaso matsa addu'a ka gani inda kana son Allah ya baka aljanna to matsa addu'a ko an yi ka dan wuta sai ka zama da aljanna da izinin Allah Allah ya gafarta mana wa in ma nuriyannaka wa in ma nuriyannaka ba'dan ladhina iduhum aw نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما فيه إدغام نون إن الشرعية فيما الزائدة أي وإما نرينك بعد الذين إدهم فودي من غدا مكة sashen abin da muka yi musu alkawari mina azabi na azaba fi hayatika ga rayuwarka wa jawabin sharri mahbubun ai fadaka to in ma za mu gwada maka to fadaka wannan shine muka gwada maka min jumlata almahawi yana cikin jumla shahiwa wal isbat an shahi su an tabbatar da kai kun ga kenan Allah yana shahiwa yana tabbatarwa aunuriya auna tawaffayannaka ko mu karbi ranka qabla ta'dibin kamar mu yi musu azaba wa huwa aidan kadhalika shi ma shahiwa ne da kuma tabbatarwa wa huwa amrun bi yadillahi al'amari ne yana ga hannun Allah shahiwa shahiwa da tabbatarwa al'amari ne wanda yake ga hannun Allah subhanahu wata'ala shi yake shahiwa kuma shi yake tabbatarwa saboda haka duk abin da kaka so kakkai shakka nemi ga Allah yana shahi abin da baka so ya tabbatar da abin da kake so in ya ga dama saboda haka ka nema gare shi yana iya shagewa ka nema gare shi yana iya tabbatarwa babu abin da addawa ya gare shi komai yana yiwa Allah ya gafarta mana wa innama alaykal balagh dama kai manzo abinda aka dora maka ida sako la alayka illa tabligh babu abinda aka dora maka sai ida sako wa alaynal hisab hisabi ko gare mu yake ai idza saru ilaina kai ka ida sako su korar da duk sun ka mutu Allah ya kawo su wurinmu to hisabi gare mu yake wani jazihim sai mu saka musu da abin da suka aikata wa min jumlatil wa'di cikin jumla alqawli alladhi wu'idu bihi wanda aka yi musu alqawli da shi qauluhu ta'ala cewar Allah madaukakin sarki innal abda yarisuha ibadiy salihun lalle kasa bayan Allah salihai za su gade ta wa hiya mahawun shi ma shahewa ne an shahe kayare da suke gadonta wal isbatu an tabbatar da mu'minai da su a yan kalan wa in an karu ko kayare sun ce ba shahewa ra ba shi ne saboda haka ku nemi abin da kuka so ga Allah yana iya shahewa yana iya tabbatarwa kuma abin da awalam yaro
awalam yarawanna سمعت الأرض منقطعا من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب to awalan ya raushin su ba sai gani ba anna na tilad mu muna zuwa ga ƙasa na qasidu ardahu muna ni ƙasarsu inda a dukka hirena zalla sai mu shigo nan kusawa muna rage ta min adarabiya gehe gehe ta bil fataya ala nabi ana ba annabi nasara kaji waɗanga sun musulunta nan kwana biyu kaji waɗanga sun musulunta har a kawo garin makka wallahu ya hakumu fi fi khalqihi Allah shi yake yin hukunci cikin halitta ta ga mai shawo abin da ya ga dama la mu'aqqiba li hukmi ba mai taqibi ga hukunci ne ai la radda li hukmi ya Allah ya hukunci ba mu mai raddi gare shi wa huwa sari'ul hisabi Allah shine mai gaggawa hisabi sari'ul intiqami yana gaggawa yin azaba mimman hasabahu ga wanda yawa hisabi lil mujazati bil khair wa ghairi don ya saka mai da alheri ko ya saka mai da wani sa wa abin nan wa makar wa makar alladhina min qablihim
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار to wa in makara qaumuka bika ko da mutanenka sun yi makirci gare ka ya Muhammad wala tahzan kakkai bakin ciki kadde makaral ladina min qablihim na gabanin su ma sun yi makirci ai shi makirci ga makiyan gaskiya al'ada ce wadda sun kasaba da ita ko yaushe suna yi don haka ko sun kulla ma makirci kakka damu hanyar da kake bisa gare ta ita ta tassa aka makirci kuma waɗanda sun ka hauta kaminka an yi musu makirci wato na gabanin ka sun yi makirci min umami na na mutane bi anbiya in ga annabawansu kama maka rubika kama wanda sun kai makirci gare ka walillahi almakaru jami'a makirci tattare yake wurin Allah shi kadai walaysa makaruhum kamakarihi makircin su ba ɗaya yake da na Allah li'annahu ta'ala ya'lamu ma takasibu kullu nafsin domin shi Allah ya sa abin da kowace da take aikatawa wai iddul hajaza'u sai ya tanada mata sakamakon makircin ta wa hadha huwa al-makru kullihi wannan shi a makirci duka ne suna ganin abu a gani ba a shi a aji musu sakamako li'annahu ya'tihim bihi dan Allah zai zo musu da shi min haisu la yash'uruna inda ba sani ba kun ga shi ma mutum yana makirci don kuna gani kama abin na hukumomin Najeriya kuna gani irin nasu su idan ka dawo kana faɗa da gwamnati ta lura kana so kai mata illa sai a sa ma kwamiti kayi aiki sai a ɗauko wanga fayil kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka gani a koma a tecen kayi kaza kayi kaza ka gani a tecen sai a ce to ka ga laihinka ka tsaya kai mana abin da mun ka sa ka koma kai ka kutu ai ma hukunci da laihinka kaga an kama ka inda baka sani ba sai ka ga mutu yayi to yana ta kama haka ranar tsayawa ni kaza na jirayi yana tsoro da yaji an ce ga committee sai ka ji ya tsallake ya hwasa sai da ya koma ce yana jeho maganganu guda guda bayan ya tsallake ya wuce gidan yari to haka dai wato makircin mutane yake to amma shi Allah subhanahu wataala baya faɗa maka amma yana yana sanar da kai dunkule cewa duk abin da kake yi ya sani ba to sai lokacin da ka tara abin da ka tara ranar kiyama sai ya kawo masa kamako min haisu la tashau inda baka yi zato ba wasa ya alamar kufaru kahire za su sani wa bi qira'atin bil ifradi al kafiru wasa ya alamar kafir wal murad bihi aljinsu wato jinsin kahiri zai san liman uqubar dare gawa karshen gida kyakkyawa yake al aqibatu mahmuda karshe abin godiya fid daril akhira a gidan lahira alahum ga kahire take amlin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi ko ga annabi da sahabbai ne ويقول الذين كفروا لسما ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لك كاهري سنة شمك لست مرسلا كيما منذ كتبا wannan alama ta nuna sun san manzo kake don su banna maka suna suna cewa lassa mursalan kai ba manzo kake ba to kullahun ka gaya musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa idan shi da tsakanina da ku ala sidiki ga gaskiya ta da nace manzo nake in ba manzo nake ba Allah ya sani kuma in shi nake ya sani shi shi a shaida wa yashhadu ala risalati aidan kuma suna ba da shi daga manzanci na man inda hu ilmul kitabi wa inda wurin su akwai ilmin littahi min mu'mini al yahudi wa nasara na mu'minan yahudawa da nasara wato man inda hu ilmul kitabi wa man ma'tufan ala Allah fa'ilu kafa ai bi izharil mu'jizati ya isa da bayyana mu'jizoji addala ala risalati wadda ta nuna manzanci na shahidatu minallahi shahadatu minallahi shi shi da ne daga Allah wa ilmu mumini ahli kitabi da ilmin kuma mumina ahli kitab bisidiki sun san gaskiya ta in sun ka ba da shi da cewa abin da na faɗi gaskiya na shi ma shahadatu li alaikum shi ma shahadatuhum li alaikum shi ma shi da sura gare ku gare ni akan bada'at sura sura ta fara bi tilka ayatul kitabi ta ce tilka ayatul kitabi wayannan sune ayoyin littafi wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukan ma daga ubangijinka shine gaskiya walakinna aktharan nasi la yu'minun sai dai mahiyawan mutane ba su imani abinda sura ta fara da shi wa khatama sura ta kare bi qaulihi ta'ala da cewa sa madaukin sarki wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Allah ya saukar da wannan sura aya ta farko ta tabbatar da manzon Allah manzon Allah ne aya ta ƙarshe ta ce kahire sun ce lassa mursala magana nan ba gaskiya ba ne kai ba manzo ba ne to ƙul kafa billahi ka ce Allah ya isa shaida kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku wa man inda bu ilmul kitaba da wanda ilmin littafi yake wuri ne wa hadha ba'da jawlatin amika wannan bayan yawo mai zurfi fi arja'il alamil ulawi a cikin ɓangarorin halittu na sama wasu huli da na ƙasa. Fi isbati adda'awatul haqq wajen tabbatar da da'awa ta gaskiya min Allah daga Allah. Ya Allah da albarkar wannan sura wato suratul ra'd. Allah ka gafarta mana. Allah ka gafarta mana. Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta. Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta. Allah ka ƙara mana imani da tsoronka. ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ka tosaya mana ka taimaka mana ka ƙarfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu da albarka wannan sura ka zaunar da Najeriya lahiya ka ƙara mata arha kaya da albarka sunayenka Allah ka ƙara ma kaya arha ka ƙara ma kaya arha ka ƙara ma mutane samun abin sayan kayan nan masu arha ka ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya, da albarka wannan Sura Allah ka zaunar da jihar Kabi lahiya, Allah ka zaunar da jihar Kabi lahiya, do wata hitina Allah ka gusar da ita, laihukan da muka yi ma ka jarraba mu da hitina a cikin wannan jiha Allah ka yahe mana laihukan, Allah ka yahe mana su, kuma Allah ka gusar da hitina, ka zaunar da mu lahiya ka sa aljanna makomanmu, ka ba mu alherin da kake saukawa yau. ka kare mu daga sharrin da kake saukawa yau ka sa aljanna makoman mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam
Thank you. hadisi Imam Al-Bukhari ya nuna mana cewa kamar yadda IPM ke ɗauka ciki don yana mani an yi kai ga matakin na za a fusa mai rai.
Duk abin da ka je an ce an rubuta kaddara ne kuma addu'a ta kai kusa da kaddara. Duk abin da ka son ka kawo ciki kaddara ne. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Abin nan da aka rubuta Allah na tabbatar da wanda ya so yana sha wanda ya gara. Allah shi ya masani da bambancinsu.
Allahu akbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فلا قوة إلا بالظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تميز كنت من ذلك لما كان الشيخ عبد الرحمن